المناة بالحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
المقامة الراجعة والأربعون التكوية mukama ta 44 wadda aka yi ta da suna shatawiya نعم ta lokacin sanyi
حكى الحرث بن حمام har suna ma mai yau hikaya قال ya ce أشوت في ليلة داجية الظلم e a shauku wato na yi nufi a cikin dare mai bakin duhu نعم فاهمة لمن mai bakin tukulman kai
إلى نار تجرم على علم zuwa wata wuta da ake kunnawa a kan dutse su dai al'adar larabawa kunna wuta a kan dutse don a hango a zo a samu abin da za a ci su allah allah ma suke a samu wanda yake son zai karba abu su wani al'adar ta su hanyar zaga shi tana da duk da aka je za ka ga allah allah suke mutane su zo su ci abinci
وتخبر على كرم kuma wutar wadda suke ba da labari bisa karamcin su wa'annan larabawa وكان ليلة جوها ta مقبور kasance dare ne wanda samanta ya zama mai sanyi
وديبها مغرور aljihunta ya kasance mai kwarara ونجمها مغموم tauraronta ya zama abin rufewa وغيمها مركوم girgijanta wato ya zama mai hauhawa وأنا فيها أسرد من عين الحرباء ni a wannan daren na zama mai tsananin jin sanyi fiye da idanun wahainiya
وعند الجرباء fiye da jin sanyi ga akuya wadda take mai ƙazuwa نعم فلم أزل أرص ban أنسي wuce ban na gaggautar da taguwa ta وأقول نعم وأقول duba طوبى laki لك wadda ولك.
ina cewa wato a farin ciki ya tabbata a gare ki da kaina إلى أن تبذر الموكد har izuwa mai kunna wuta Laila.
eh kallo izuwa gare ni وتبين mai kunna wuta ta jin dumi نعم وتبين إرقاني kuma iga wato sassarkata sassarfata ta bayyana na gaggawa فنهدر يعدل ج- نعم يهدل جمذا sai ya gangaro daga kan tudu yana gudu da sauri-sauri وينشد المرتجل yana waka yana mai rerawa ita min hawi da lailin tsari hadahu bal adahu da unnari ila rahi bil bayra bidari murahibin li tarikin mumtari ta'awja li kalbi dinari laysa bi mazhurin anil zuwari wala bi mi'tamil kirami yaqari إذا شعرت روى الأقدار وغنت الأنواع بالأمثال فهو على بؤس الزمان الضاري جم الرماد مرح الشفار لم يعد فيه ليل ولا نهار من جروار واقتداء واري
ويجد من قابل ليل ثاني yace Allah ya raya ka a raya ka daga matafin dare wanda yake mai fagauniyar dare نعم Habibin Laila mai fugaune dare tsarin mai tafiya da daddare daga tsara.
هداه بل أهداه ذوق النار Wanda wato a hasken wuta hadawu ya shiro shi bari ma ya koro shi. Bal a hadawu ya koro shi daga hadin na'am bin na gani. Hadin na'am mai kora dabbobin ni'ima to daga nan aka yi a hadahu ya koro shi. Ya zama jinasi ne. Da hadawu da hadawu jinasi ne.
إلى رهيب الباعث za a farfajiya wato melwa Rahadin rahadin jari jari.
melwa gida مرحب mai maraba بالطالب da mai zuwa mutane Al-Muntari.
mai bara ترحاب لأجل الكف wato wanda yake maraba da wanda yake da sandaran hannu بالدينار da dinari ليس بمزور عن shi الزوار ba mutum ne mai wato takura ba don masu ziyara baki sun zo murna ma aiki irin wannan lokacin nan an abinci ma mutum sai ya rufe sai ba ya tafi to shi murna ma aiki a ce an zo za a samu abin da za a ci
ولا بميتان القراء ba mai jinkirin garar baki ba ne mai ba mai jinkiri ba ne da zarar an yi bakin da zarar ya ɗauko ya mika إذا اقشعرت تراب الأقدار idan ƙasa wadda take ta sassa ta zamanto ta takura saboda rashin ruwa نعم waɗannan وظلت الأنواع al'amari بالأمطار idan ya zama gizagizai sun yi rowa da wato ruwan sama huwa ala gusu zamani abdari shi duk da wato tsananin zamani wanda yake mai cutarwa جم الرماد mutum ne mai yawan ciyarwa kinaya ne an infaki a ce jammun rimadi kasirin rimadi نعم kinaya ne daga yawan ciyarwa
مرحب الشفار eh wanda yake mai wasauka ya ga irin wannan lokacin ya zo to kullum a cikin yanka yake ana rarraba za leda mai layi layi an ci kota da nama an aiko makota
لم يكن في ليل ولا نهار baya wofunta da daddare ko da rana kullum a cikin minna na har wari نعم daga soke babban taguwa mai babban tozo وقت لا da يراه ولا kunna kuma wari mai kama wuta da kunna wuta kullum a cikin yanka ake da rabawa a ga makota warin taguwa mai babban tozo أوه.
wari mai kyau kunna wuta mai kyastu نعم. ثم تلقاني بمحيا حي sannan ya tare ni da magana wadda take mai kunyawa safa ne ya hannu da ni jira'a Jira'a.
da tafi aryahiya نعم.
wanda yake mai ɗabi'a sakakkiya mai kyakkyawar ɗabi'a واقتادني إلى بيت إشاره ya ja ni zuwa ga gida wanda yake wato isharuhu ta kuru raƙumansa suna kuka wa فأشاره isharuhu تفور tukunyarsa tana ta farfasa wa وولائده wala'iduhu تمور masu hidima a gidan suna kai da kawawa wajen kawo abinci wa mawaiduhu وموائده تدور abincin da yake tanadar wa baki yana yana kewayawa a kawo wannan a ɗauke wannan نعم وبأقداره أضياف a farfajiyarsa akwai baki kajjala bahun jalibi abinda ya kawo su ya kashi ya kawo ne وقلبوا في قالب an zuba su a irin mazubi irin nawa وهم يشتنون haka فاكهة da shekaru الشتاء suna wato ɗasar 'ya'yan marmari na sanyi ma'ana suna jin ɗumi kenan haka ta shita shi ne wuta da ake jin ɗumi da ita lokacin sanyi ويمرهون مرح له الفتاة suna yin kakaci irin kakaci na ma'abota sabo kuruciya sai hira kuma ta balle نعم. فأخذتم أخذهم nema na rikimar في kansu الطلاء a cikin jin ɗumi ووجدت فيهم وجد الثمر da ثمر sami begi na mai wato maye tare da su في الطلاء eh irin wanda ike yayi maye da tsimi نعم. ولما أنزل الحصر yayin da kunci iyaye وانزل الخصر sanyi kuma iyaye alhasar wal hasaru jinasi musahab
أوتينا بوائد aka zo mana daga kabaki كالهلالات ta دورا ce wato kewayen wata a kewaye وروبات نورا kamar jinjirin wata a kewaye kamar ka ce dausayi ne a fure نعم. وقد سجل بعدم بعدم أكل an cika ولا shi da abinci na walima iri-iri وهمنا من an الآئل tsare shi daga wanda zai aibata wallahi ko wanda zai wato zan zargi gare shi فرفضنا ما قيل في البئنا sai muka ture magana da ake faɗa a cikin wai cika ciki ba daidai ba ne na an dade ba a haɗu ba yau, ai sai abin da hali ne ورأينا الإمعان muka ga cewa mu tsaya mu maka duba fiha a cikin ta Min milar al-fitna.
fitna yana daga wato kaifin hankali mutum ya tsaya ya yi take cikinsa a yau shi ne fa babbar dabara حتى إذا ابتلنا بساء الخضر ai yayin da ya zama mun yi kwalli da wato sa'in kwano wanda yake alkutami نعم mai yalwa وأشفينا على قدر التخم amma ya zama mun tsinka a bisa haɗarin tuhuma تآورنا مسوش القمر eh sai muka nemi abin da yake gusar da wato romo
نعم ثم تبوأنا مقاعد الثمر sannan muka koma wajen zaman hira وأخذ كل واحد منا يشير kowa kuma بلسانه yaji yana ɗagawa da harshensa وينشر ما في yana سوانه yaɗa abin da yake cikin jakarsa ما أدا شيخا in ban da wani dattijo مشتبها فوزاه wanda kansa ya yi tuka-tuka مقلولقا برزاه wanda tufafinsa tsimmansa ya yi kufa فإنه رفض جهرة shi ya durkusa iya wajen wato raminsa وأوثانا ya yi wata هجرة mana kauracewa ba ruwansa da hira da muke duk muna ta hira muna dariya amma shi ya shiru ba ruwansa أم فغارنا تجنبه nisantar mu da isa ya zama hakan ya bata mana rai المرتبس الموجب wanda yake lalle abin neman me ya kawo shi baya cikin abin da muke na fara'a da walwala المعذور فيه مؤذنبي ko da yake mai zargin sa zai zama abin hanzari a cikin sa إلا أن أعلنا له sai dai القول mu mun tausasa magana a gare shi وخشينا في مسألة الأول eh muna tsoron wato auli ƙari a cikin mas'ala وكلما رمنا أن يتيب ko da yaushe muka nemi ya kwararo kamar sallah kamar yadda muka kwarara أو يفيد فيما أخذنا ko ya kutsa cikin abin da muka kutsa أعرض إعراض irin kau العلم da kai irin kau da kan wanda yake maɗaukaka عن الأرذال daga waɗanda suke kaskantattu وتلا إن هذا إلا أساطير wani الأولين kan karanta cewa ai wannan duk tatsuniyar mutan farko kuke tattaunawa ثم كأن الحمية kai ka ce حاجة kuma kishi ya motsa masa والنفس الأبية ya ناجة yi wani suke mai kin wulakanci ta gana da shi فدلف sai ya kusata والزلف kusato wa khala'a ya salafa.
kusato, wa khala'a salafa ya cire girman kai وبدل أن يتلقى أن ya يتلقى ما خلفه ma salafa da ya bayar da cewa zai riski abin da ya shuɗe ثم استرعى سمع sai ya الصالح nemi wato jin masu ji su ara masa kunnuwa واندفع كالسيل الماهر yayyo gaba ya izo gaba kamar kace kwararar ruwa ne wanda yake mai zuba da ƙarfi وقال ya ce إني أعجيب Na na mu- habila kazibin نعم in dai a ajibin ƙwararru habila kazibin anil iyani kan nuni abal ajabi ra'ayta ya qawmi aqwa man gizahum wala juzu ma anabnatul inabi إني أعجيب ya ku mutane ya kaumi ya ku mutane ina da abin mamaki da nake rawaito ta bila kazibin ba tare da ƙarya ba kuwa أنا الإيان abin da na gani ne na ido a gabana fakan Fakaluni abal abin abu.
sun so ma kuma alkunya da uban mamaki رأيت يا قوم يا na ga mutane قوام na ga wasu mutane جزاؤهم بول الأبد abincin su shine fitsarin wato tsohuwa وما نعم وما أعلم لك الكنبي ina nufin ajuz wato a, yar inibi wa giya saboda min asma'il amr al ajuz ajuz kalma ce wadda take murtaradifa a tana da ma'anoni sama da hamsin kalma ajuz shi yasa har ma akwai wanda yake cikin mawaka ya waƙe kalma ajuz din nan a baituka daban-daban kowane baiti da ajuz yake karewa kuma kowace ajuz ma'anarta daban baulul ajuz da yake nufi a nan labanul Labanul bakar bakar.
nonon saniya nonon saniya والأجوز أيضا من أسماء duk الخمر da cewa dai ajuz yana daga cikin ma'anoninsa sunan giya
نعم ومسنفين من الأعراب قلوبهم أن يشتهوا كان تبني من السقب رأيت المسنتين ناقا وإن سكي ما سفري daga Arab larabawan ƙauye hutuhumu abincinsu an yi shauyar kasar نعم soye wato tsumma تغني من tana الصبر wadatar da su daga yunwa a ga yanzu an san sun man zai wadatar ai shi za a soya ko alhirkatu alhirkatu min aljarad yankin fara ana kiransa da hirkatu wa qadirina mata ma sa'atun umu aw qasaru fi qalu zambu lil hadabi وقادرين na ga wayanda suka kafa tukunya متى ما ساء صنعهم ko da yaushe wato tukunyar abin da suka dafa i muni bai daɗi ba أو قصروا suka فيه taƙaita a cikinsa قالوا sai su ce الذنب bayan الحقيقي laifi ya tabbata ga itatuwa
نعم nan نعم alƙadiru addabiru mai dafuwa ana cewa ƙadirina masu iko ana kuma cewa alƙadiru addabiru da mai ido نعم والقدير مطبوق فيها shi kuma abin dafawa a cikin sai a ce makadiru wa katibina wa ma hatta ana nilhum arham wa la karahum ma qutta bil kutubi وكاتبين na ga wanda suke marubuta وقدت amma أناملهم hatta a minhu in ya tsansa ba su rubutu ba harfan ko da na rafi daya ولا ba قرأوا su ma ما iya karatun abin da aka rubuta ba a cikin littafi alkatibuna alharrazuna dukawa dukawa yuqalu kataba siqa'a wal mizwadata ya dinka wato salka da kuma wato a mizwadata buta إذا idan har قرأوا ma idan ya dinka su وكتب Waktar البقلة baglata aw naqata idza jama'a ma baina shafaiha ya dinki taguwa ko alfadara idan ya dinki abin da ke tsakanin lebanta wa hada ma ya dinke su قال الشاعر ma yake لا تامن فزاري حلوت به علاقا وستوفها أسياري لا تامن فزاري حلوت به كرك أمن شيوى دوكين دا كيكي كاكا ايتا دشي
ala Ado sai ka asara kuma ka wakatu haka ɗauka tsinke ta mai asiyarin da igiya na'am shahidi ne akan cewa ana nufin wato a rakumi ko makamancinsa na'am
wato tsinken to na-
وتابعين عقابا بمسيرهم على تكميهم في البيض واليلبي وتابعين na عقاباً.
ga su bin gaggafa uqab fi masirihim a tafiyar su ala takammihim a bisa silmiyar su بالب- بالبيض eh wato a cikin bizi kwalkwali نعم واليلد da sulke al-uqab ana abaya tuta wa kana ratu nabi sallallahu alaihi wasallam tusamma uqab ana kiranta uqab نعم
والمنتدين ذو من شبل فجد لهم نبيلة فانتنوا منها إلى العربي
والمنتجين da ذوي wanda suke نعم ذوي نبل da wanda suke masu haɗuwa a mazauni ma'abuta nubule kibiya badallahu nabilan wata mai hankali ta bayyana a gare su فانطلقوا منها إلى الحرب.
suka juya da gare ta da gudu النبيلة annabila aljifa ta mushe wa min tana bal ba'iru eh rakumi ya ɗaga kafarsa iza mata in ya mutu وأروحها wa arwaha ya yi ɗoyi yani Yani na tana.
na tana ya yi ɗoyi نعم ila an tilabbala na mai kirin amani a shafi biya yake cewa ila an tilabbala ka zauna ka ta karatun qur'ani har zuwa rasulaka wasu batan lantar albaital atika wa qad hajjaj juniyan jusiyan ila shakin ala rukami da ga وأفضل wa'in su mutane لم ترى البيت ba ga daki zababbe ba وقد حجت جزئيا jusiyan hakika ta yi aikin hajji a durkushe bila shakin ba da kokanto ba Allah a rukuni.
rukuni akan gwiwar suka yi suka yi aikin hajji معناه hajjat jusiyan ai galabar bil hujjati sun yi ranjaye da hujja mujadili na jasina alhali suna masu yin musu suna durkusu akan rukabi wato gwiwoyinsu wajasa da hujjati ko suratul jasiya ko ونسوة بعد ما علجنا من علجهم سبحان كاظمة من غير ما تعبي ونسوة da wasu mata na ga wasu mata بعد ما bayan sun حجلتنا yi tafiyar dare من حلبنا daga ƙasar da ake kira halbu صبحنا sun waye gari a كاظمة kazima kuma a ce mutum da ya tafi daga kano da daddare a ƙasa amma kuma sai ya waye gari a amerika min gayar ma ta yi ba ta da wani wahala ba kazima ta fi yazu maudu'i min kazami da gaiza haɗe fushi sun bayyana sun waye gari suna masu haɗe fushi kazimi na gaiza نعم
نعم والذين صروا بأر كاذبة وعزوه إلى لا عزوه بهلبي ومدن na gama su tafiyar dare dai tsaro min an arzika tafiya daga ƙasar kazima fa azba wuce waye gari yayin daga asuba ta waye ta buɗe haske a cikin ƙasar halabu fi halabin halaba nan Ai, asuba afwa waye halibuna halibuna labana.
labana sun waye gari suna tatsan nono na'am ويا جعل اللملام قد غانية شهدوا وله نسل من العجبين ويا fi an na ga wani saurayi lam yulamis qattun ba gani taɓa wata mace mun imciya ba bai taɓa Sha'atu.
sata wata mace ba amma na gan shi walau walau nasulun yana da 'ya'ya daga wato zo- tsatsansa yana da 'ya'ya daga tsatsansa an nasala hauna Mm, al'adu gudu gudu ya tabbata a gare shi Allah ake ba kan duniya ƙara ta'ala wa min kula da biyan su su ta kowane tudu suna gudu wal ajamu akharul qadami karshen kafa wa sha'iban ghayra muhafil lil mashi bi bada fil barwa wa fatiyun sin lam yashbi naga shaban saurayi wa sha'iban me me kansa ya ci kurkudi yayin makafin lil mashi ba mai koyi furfura ba bada da ta bayyana filbada ba a jeji wa hawa fati sun shi ko yana da ƙananan shekaru lam ya shiri bai kai matsayin tsufa ba na'am wa sha'i to da aka ce a sha'ibin Haula abu na mazlin mazlin laban wanda yake cuɗanya nono wal mashibu labanin mazul nonon da aka cuɗanya wai ƙwali fi mashibin wa mashubu nono da aka cuɗanya da ruwa ana ce mashibu ko mashubu na'am
kamar da an bilibanin lam ya kufa mu ra'aitu bi jarin bayanin sababi wa murji'an na ga wani abin shayarwa bilibanin da nono lam yakun mu bakin sa bai fara magana ba ra'aytu na ga shi shajara a cikin husuma bayyini yana sabab bayyana dalilin da yasa ake rigimar ashidaru almuhaffaqatu ma lam takun mazallatu shine darbuka matakar bata zama to an rufa ta ba fa in zallalat in an rufa ta ko hauda tace darbuka wa sababu hauna alhabal igiya wa min qawlu ta'ala falyamdud bi sababin ila samai wa zari'an zarwatan hatta idza usidat sarabu bayra yarawaha abu darabi wa zari'an na ga mai shuka zaratan dawa hatta ya zama da ya da aka girbe ta tsara gubaira sai ta koma giya ya hawa a ahudar ma'abocin farin ciki yana kanta al-gubaira'u al-muskil al-mutakhadhu min az-zurra wanda aka rike shi daga wato dawa wasu ma'ayar al-sakar karatu al-sakar karatu na'am a fil hadisi ya zo a cikin hadisi iyakum wal gubaira la aleku daga gubaira fa innaha kamrul alim domin ita giya ce ta wato ai hamrul na'am alam ya ce ta mutane ta halitta na'am warakiban ma wa magalolin alaƙwara sayan ƙarfin la'ayyana wa mayar rabuwa hababi warakiban na ga wani mahayi fa huwa makalulun ala farasin abin ɗaukun cewa a kan dokinsa an ɗaɗɗaure shi algulla aifan hakika an masa ɗaurin butan malam an ma hukumi wa ma yanfaku an khabari amma kuma baya bushewa a cikin sauri gashi gudu yake almagalolin ma al'adashan mai kishirwa wal gallu ay aqashin Eh, gulla galla ai a dasha yayi fi kishirwa na'am wa zayanin dulukin ya ta tura ilata musajila ma ma tsoron abubuwarami wa zayajin na ga babucin hannu baiwa tuluqun yadda yake sakake ga ta tura ilata yana jan taguwa musajilan da gaggawa ko ma'asurun na'am shi ko yana abin daura abubuwarami ma abucin bakin ciki almasurun lazi ya jidul asara wanda yake samun an tsare shi daga bawli wa ko in ce ba su bawli tsarewa daga bawli shine al-ma'sur Allah ya kiyaye wa jalisan mashiyan tawi mafi ruhi wa ma bil ladhi awratuhu min
wa jalisan naga wanda yana zaune mashiyan amma ka gudu ake tsora da shi tahawul yana gudu.
maqiyatu amma hawarsa tana silmiya bihi da shi wa ma bil ladhi awratuhu min rabi abinda na gani ba wani kokonto a ciki al-jalisu al'ati na jari wanda ya je na jadu ana ce masa jalisu al-mashi awal mashi ko wanda yake tafiya allazi kasar mashi ya tu wannan da dabbobin suka yawa wa alayhi basara ba'ar akan wannan ne shashi suka fassara faɗin ubangiji subhanahu wata'ala anushu ka annahu du'a'ul lahu bi kasratil mashi kamar an musu addu'a ne Allah ya yawaita dabbobin su wannan ma wal baraka da yawa da albarka na'am وهيك الأجل من الكفين الآخرة فإن أجبت فكم في الخلق من عجبي wa ha'ikan na ga wani mai saƙa al-jamal kaffaini a abin dacewar hannayensa za a rasa kuma bebe fa in ujubtum in ajibtum kun yi mamaki kam fil har da yawa a khalqi cikin halitta daga abin mamaki alhaƙin hakuna allazi iza masha harraka manki bai wannan yana tafiya yake tafiyar takama yana motsa kafaɗarsa wa bai wani bai rukubatai yana buɗe tsakanin gwiwoyinsa na'am
وذا شدد كصدر الرمح قامته صادوته بمن يشكو من الأدب
wa za shaqalin هكذا ما أبوشن واتو شدد نعم.
ما أبوشن ديديكا kasadar ruhi tsawonsa kai ka ce goron mashi sadabtuhu bi ne da same shi amina yashku min al-hadabi yana kai ƙara lil hadabi daga nan kwasawa bayansa
al-hadabu martafa min al-ard abin da ya ɗaukaka daga ƙasa ake nufin alhadabu
الفصائل بمسرات ذات الأنام يرى إقرار ما سمن كالظلم والكذب وسعيا na ga wanda yake mai gaggawa a cikin masaratul anayim farantawar mutane ya ra'i fir'aun yana ganin faranta musu ma sama kamar wani laifi ne kamar zalunci ne kamar karya ne ifra'un yasalun biddain daura musu nauyin bashi min qawlu alayhi salatu wassalam نعم yana ga shi faɗin annabi alayhi salatu wa la ya turku islami mukrum kada abu wanda yake da nauyin bashi a musulunci ai musa qalim min ad-dayn wanda yake da nauyin a bashi au ya au yuqda anhu daynu sai fa ko an biya masa bashinsa sai fa ko an biya ma bashinsa نعم ومغرما بمناجاة الرجال له وما له في حديث الخلق من عربي نادى مغرما wanda aka cuɗanyawa aka begantar da shi نبي مناجاة da الرجال ganawa da mazaje lahu gare shi وما له في حديث الخلق من ba shi da حاجة.
bukata ku daga magana da halitta Allah halufa nan hakuna alkazin karya tun kaulu ta'ala in haza illa ulukil awwali
وذابرا وقد غار المجهول walazima malahu li mazhabil arabi وذابرا daga ma abocin ragama وقد بالأحد ya جلسه.
cika ragamar su ta cika da alkawari ولا زمام له amma fa ba alkawari gare في shi مذهب a cikin العرب matafiyar larabawa azimamu الزمام الثاني na biyu jabu جمع zimma ta wahiyar bidul kalilatul ma'i ruwa mai kankanin ruwa ake ce mata zimma نعم وأنا بالمذهب المصري yana nufin almasla hanya ai malahu a barin kalilatin ma'i fil badaw ba shi da wato rijiyoyi masu kankanin ruwa a- a jeri نعم وذا هو منتهى نكتلينته ولينه مستبين غير متجب وذاقوا na ga wani ma'abocin ƙarfi مرتبان قط ليلته kawai taushinsa bai taɓa bayyana ba da ɗai وليله مستبين amma fitaushin nasu gashi ya fito fili غير ba مهتم abin tsarewa ba allinu annakhilu dakal نعم da nu wato dabino wanda yake koma baya نعم min qawlu ta'ala ba qadatu millinatin ba kai gaba daga karamin dabino نعم wasajidan fawqa fa'alin ghayra mutaraddidin ma qaba yarahu amran al-qurabi وساجدا فوق na ga الحاجة.
wanda yake sallah a burbushin ya sujjada a burbushin fahalin karo na raƙumi غير مختلف ba ta damuwa bai damu ba yana sallah akan karar raƙumi لما أتى da abin da yi بل يراه yana ganin ma الحاجة.
yin sallah akan wato raƙumi ya yi shi ne mafificin ibada الفهل alhasiru tabarma almutan min fa'alin na hali daga karo wanda yake na na dabino نعم daga kabar dabino نعم
وعذرا مؤلما من ظل يعذره فأكل الدب والمعذور في صحبه na ga azuran mai uzuri mu'lima yana cutar da man zalla ya azuru wanda ya zama yana yi masa hanzari matalar dubai da da tausawa wal ma'azuru shi wanda yake ake wa hanzarin fi su hafi yana kururuwa yana kurmato العذر alha'i alhatin mai- mai shayi wa zami wal ma'azuru al mahatun wanda ake wa shayi afkari kuka وبلة ما بها ما بل متربي ما يجري عليها جر منصربي وبلدة ما بها kaga ماء wani gari ba ruwa a tare da garin لمغترفين ga wanda zai kamfata والماء يجري amma ga ruwa عليها yana gudana a gare ta جري منصرف irin tafiyan mai kwarara البلدة a nan al-turjatu kafa bayyana da tsakanin kafar dutse guda biyu وتسمى أيضا ana البلدة kiranta baljatu wa qaryatan duna afu tilka dafina shumu min khulsatil salabi lidayla min aishhum min khulsatil salabi وقرية دون na ga wata alƙarya wato girmanta bai fi sheƙa ta durwa ba a fusil kaɗa sheƙar durwa sheƙa ta durwa shuhinat an cika ta bidailami a dailama أي شهم a من السلبي rayuwarsu ta tabbata daga fuzge na kwaci alƙaryatu baitin namlu gidan turuwa wa dailamu annamlu kasir turuwa mai yawa وقرية السلبي السلبي لحاء الشجر أو مشيا وكوكبا يتوارى عند رؤيته الإنسان حتى يرى بأمن الوجب نعم ناقا وني تورارو نعم.
يتوارى ينا قويا عند رؤيته الإنسان نعم.
lokacin da mutum ya ganshi hatta yura sai an ganshi bi amna il mujibi a cikin mafi tsarewar wato kariya aw tarkabu an naktatul bayda shine dugo fari aljitu tasdul ayn wanda yake faruwa a cikin ido hakiya kenan والإنسان Auna هؤلاء asalin ainihin mutumin ido wanda in ka kalle da mutum sai ga hotonka a jikinsa.
نعم Warau sanin ƙauyar malam malam ƙadarun wa nafsu. Warau satan na ga wani ba haya uwi mat da aka yi wa wannan ba haya kuɗi malan lahu ƙadarun dukiya mai yawa aka ce wannan ba haya. Nan bai ba amma shi mai ita ransa bai daɗi da wannan kuɗin ba yana ci ayyuka kaɗan.
na'am abin da ake neman kai da shi arrasu muqaddamul hanci gaban hanci karan hanci وصافة من نضار خالص شريف سلم كاسبهيرا من الزابي wasfatan min na ga nubari wani kwano na zinari khalisin tsantsan zinari shiryar an siye shi ba da mikati bayan wato an yi kamar caca bil iraqin min az-zahabi ah, ko kuma an yi tai an yi tai Ah, an sayar da shi wato dugo na zinari iraki abinda bai kai cikakken dinari ba ba annudaru hahuna a shajarun nabawi ita ce a bishiya ta magariya ina kaulu ba'ar tabi'in la ba sa ain yushraba fi kadahin nudari anabi haza ba laifi a sha a cikin ƙwariyar annudar yana nufin magariya ƙwariyar magariya kaga in mutum bai sani ba yanzu sai ce ai wannan ya saba da sunna rayuwa ce a sha a cikin kwanon zinari kaga rashin sanin larabci yadda imamu shafi yake faɗa shi yake ka farkon wato ta daga tsari na ilimi mafi yawa duk ƙungiyoyin da suka kauce tsarin da ake kai na ilimi na ahlus sunna wal jama'a sai kaga cewa rashin sanin arabiya shi yasa arabiya alkur'ani balarabi suna balarabi ya ce mutum da bai kushi da larabci ba zai iya fassara abinda yake na suna da qur'ani ba yanda ake wato fahimta yanda aka faɗa na'am fashiliyar ba ma azallahu min halihi falam yahmi wa mustajishan hakanan naga mustajishin mai neman runduna bika khashin da wato makami yadfa ma azallu eh dan ya ije abin da yake ya so masa min Min al'adi al'adi.
da makiyansa walam yakidi amma bai kafe ba al-khashkhash anan jama'a Jama'a.
jama'a alayhi alaihim udurukum wato silke wa asihatun da makamiya tabbata a gare su na'am fadala mamar rabi kalbun mafi bamihi sauran walakin sauran bila zanbi wa qala ma marru bi ya qalbi kawaita kware kare ya wuce da ni wa fi famihi taurin sa ya tabbata a bakinsa walakin na wasiri sa ne milazin abin ba tare da wai jela ba a kare ya ɗauko sa a bakinsa wannan wani irin sa ne a sauro kirkatun minan haƙiɗi yankin cikwi wawa nau'in minan tubuni nau'i ne daga dakashi wa kamar a naziri إلى على جمل وقد تورق فوق الرأي والكتب
wa kamar ana zirin fi hakika naziri ido na ya ga filan giwa alajamalin a kan rakumi kattawar raka hakika ta yi harbe kai wannan babbar rakumi ne kuwa kokar da hali a kan siddin te wato walƙatabi da kuma cikutafi siddin da yake na katako
alfilu a nan alfilu a rajul alfa'ilur ra'i fa'il mutum mai wato rauni a ra'ayinsa fa'ilun ra'ayi da ifin ra'ayi
وكم لقيت القول بيد مشكيا وما اشتقاقت في جد ولا ليب
na'am a kaula ƙetu bi ordil bidi haƙiƙa na gani a faɗin wani jirgin wacce take mara lafiya wa mashi sakar amma bai taɓa nuna shi bai da lafiya ba fi jiddin a gaskiya wa lalai bi ko a cikin wasa almustaka a nan almuttafizu shakawatan wanda ya riki buta wahiyar garbatu sagira ita ce buta ya karama shi yasa shi larabci dole sai Allah kanta daga masu shi an ce wani da ya duba ya ce kai ai ku rabu da mukamin nan duk zauren ce ne abin da ba za a iya ba haka zai faɗa ko akwai abin da ya fita daga ciki ba daga larabci ba Mhm. wa kuntu absartu على karra رأيهم بالدور ينظر من عينيك كشومي wa kuntu absartu karraza na kasance ina ganin koriyo ra'iyate ga mai kiwo biddawa jeji yanzu rubin ainaini yana duba daga idanu ka shubi kai ka ce tauraro alkarrazu kabshu karikin rago ya bi da alayin ra'ayi a dadu wanda saboda karfinsa makiyayi yana dora ma kayansa yana dauka a kansa وكم رأى المفلتي عينين ماهما يجري من القلب والعينان في حلبي wa kamar atu muqlati da yawa ido ayyun na ga wato idanu guda biyu ma ma ruwan su ya jari yana gudana min algarb daga guga wal aynani amma idanun guda biyu fi halabi suna halbu
algharb Aha, algarbu min algarbi nan da yana nufin wato daga mugudana hawaye ba na nufin garbu na yamma ba
wal ainani idanun mukulata ne ba idanu guda biyu ba wai idan ruwa yake nufi ba wa sadi'an bil qana min ghairi an alqa kafawu yawman bi rumihi la wa la yasbi wa sadi'an bil qana ya ga wanda yake yin rotsi da mashi min ghairi an alqad ba ta da kafahu cewa idan sa'aninsa ya yi rataye da wani mashi ba ya zo ya wato kafa wani mashi amma hannunsa ko mashin bai taba ba la la kuni daya buruhin wala la bai taba ba wala mai sunyi ma zabura ba amma ga shi ya yi masa alqana alkalan a nan ifkahu shi ne ɗaukaka karahanci wata dogon saɗe da karayar tsakiyarsa wa sada'a bihi sada bihi ka shafa ya yayi shi na'am وكم نزلت بأرض لا نكيل بها وهذا يوم رأيت المسر قلبي wa kam mazalti bi ardin da yawa na sauka a ƙasa la La nakila nakila biha biha.
babu shuyin dabino a ƙasar Wa babu babu yaumin yaumin.
kwana ɗaya kawai ra'aytu al-busra sai na ga wato eh, furen dabino a cikin rijiya a furen dabino a cikin rijiyarta al-busru yau musulatun huwa ma'usul hadis sabu ruwa eh, alhadis al'adar bil madar wanda bai daɗe da samuwa ko da faruwa daga ruwan sama wal qalbu Albu kuwa jam'u kalibin rijiya.
na'am
Musaffan ila sababi wa kamar aiki biya ga darin fala da bakan na ga wani fefe a cikin sassan jeji ya dora birjan yana tashi a sararin samaniya musabban musaffan ila sababi yana mai karkata zuwa farara a dabaku alƙidatu min jara yankin fara wa kan mashayin fi duniya ra'aitu muhalladina wa man yanzu min adabi wa kam mashayikha fi dunya yawa aiku tsofaffi da na gani a duniya muhalladina Na'am.
suna masu daga murya suna masu dawwama manyan jumilin adabi wane ne zai zamanto ya tsira daga hallaka almuhallad allazi abda'a shayhu wanda furfurarsa ya zamanto ya yi jinkiri wa kam majaliyawa yadda ke ta gaban biman da ke zalikin amzaminar kurubi wa kan badali washin da yawa namun jeji suka bayyana a gare ne yadda ke ta gaban suna kai karar rashin wato yunwa biman da ke zalikin da furici wanda yake mai kaifi amzaminar kurbi wanda ya fi zarcewa daga wato wato kurbi shine takobi
alwahashu alwashin alwahashu ko sanda Na'am.
jabu karimi Na'am.
alwashu a rajul ja'i mutum mai yunwa ana ce masa wahashu وكم دعاني مستجم فعادتني وما أقل ولا أحللت بالأدب wa kam da'ani ya mustanjin Hakika wanda yake mai ba haya, dewa ikirani wa hadasani ya zance da ni yana ba haya, wa ma akalla bil adab bai bar tsarin ladabi ba, wala halaltu ni ma kuma ban bar tsarin ladabi ba. Al-musanji al-jalim ala najwatin wanda ya zauna akan wani tudu wa huwa makal murtafi.
Na'am.
Ya zauna a guri wanda yake mai ɗaukaka وكم على تقلو ستاك جنبزة تذل ما شئت من قدم ومن قربي wa kam anaftu qalusi da yawa na durkusa da taguwa ta taka jumbuzatin karkashin jigawa to zillu ma shi ta min ujumin tana yin inuwa ga abin da ta so daga baibayi wa min kurbi da larabawa na'am aljumbu jumbuzatu al-kubbatu kubba rumfa والعرب larabawa جمع عروب shine al-arub وهي متحب shine متحجبة إلى eh زوجها wadda take mai tsananin kaunar mijinta mace mai tsananin kaunar miji من قوله da fadin Allah ta ba ka tsara أتراب.
ruban atraba masu san mazaje kuma sau'in juna matan aljanna kenan نظرت إلى man yurra sa'atahu wa jam'uhum mustahillul qadar kasubi وكم نظرت إلى منصور ساعة da yawa ne duba izuwa wanda aka farantawa lokacinsa وجمعه مستحيل hawayensa yana kwarara kamar gizagizai ترى أي خداع سرور eh surra da aka faɗa ai an yanke cibiyarsa نعم wai san ma ma ya buƙa mini kadai a surratu abinda ya rago ana ce masa surratu cibiya نعم نعم وكم رأيت تميسا ذر صاحبه أنسنا وحياة وحياة وهي الأعضاء والأسبي نعم wa kamar aitu da yawa daga qalilan riga sarra ta sahibahu cutar da mai rigar hatta sana wa ayyana tana al-a'dha mai raunin gabai wal asali da kuma wato jijiyar jikinsa al-qamisu a dabbatul kasiyatul kumas Na'am.
wadda take dabba mai yawan kaska wa huwa al-wufubu shine zabura wal kafal da tsalle saboda cizanta ko ba ita kanta kuma tsin ya zama tsallan wa kam izarin lawan na da atlafahu na jabbatun hasis tsairin mutarbi wa kam izarin da yawa wato zani da law anna wannan ad-dahra da atlahu da zamani ya lalata shi la jaffa da da wato gashinsa ya ya ya zama to ya bushe hasisu sai mai gagga tafiya mu ɗarbi mai yaurawa al-izaru anan al-mar'atu mace wa min qawli sha'ir yana ga wannan faɗin mace bidan laki min akin sikatin azari ko izari fidan laki fa sa gare ki min akin sikatin daga ma'abocin amincewar izari yan mata هذا وكم من أفاني لموجبة عندي ومن مدح تلهي ومن يحبي هذا Haza.
wannan abin da ne muku wato ilgazi da shi wa kam min da afani yawa daga salo-salo mu'ajjibatin wadda take mai ban mamaki a wajena wa min da mulahim kuma daɗaɗen hira da take shigarwa wa min habi da zaɓaɓɓun ilimi na'am fa in faɗin tulila lil qawli ba ni lakum sirri wa dallakum sharri ala rutabi fa in faɗin tulila lil lahani na'am kauli in kun fahimci ma'a fasahar magana ta ba da kun sirki magana ta za ta gazgata ta za ta bayyana a gare ku majallakum al-tal'i ala kuma tsin kaye na a bisa lubiya ta wato guda ta za ta shaida ku a bisa lubiyar dabino na na'am wa in shudaitum idan fa innal arabi ala malayu mai bainal udi wal khashabi wa in jidtum idan ku kuka imauce shudaitum na'am kuka imauce fa inna al aibi ya tabbata a cikin sa alaman layu mai yuz bain al aud wal udi wal khashabi ga tsakanin wanda baya bambance a tsakanin ice da kuma wato katako
قال يا رب بنا Allah حمالي ba mi yace فدفقنا نخبئ maka haɗu muna fagauniya fi في gale تقليب a قريبه cikin juyawa ƙannan tasa وتعويل da مآربه fassarar abubuwan da ya bujiro da su وهاو يرغوبنا لهو shi الكليب ku ne mana wasa irin wasa na wanda yake alhali ya hukunta bishaji da wanda yake mai ɓacin rai wanda ba shi baya fushi da wanda yake fushi نعم wai kule na cewa laisa bi ushi ki fadarji da an faɗa da ba haka bane ba haka bane ba shi kakki bace fita fita kamar karin magana ne kenan in mutum ya zo da abin da ba daidai ba sai a ce laisa bi ushi ki fadarji
إلى أن تأثر النتاج eh ai inna hadha ba'idun an amsalikum wannan ayi kamata ba ma dai sai yake da wannan kar magana eh misalin da kawai sai ya ci tafsira al-faqra fi tafsir ma baqiya bi hadhihi al-muqama na'am نعم إلى أن تأثر النتاج har zuwa fitar da amsa ya zamanto ya wuyata wasa وكهرباء kamar الارتكاز kullewa in kyautatu cewa an kulle mana fahimta tamu فألقينا إليه المقالة sai muka jefa masa jawuwa وقدمنا منه الإفادة muka nemi fa'ida da gare shi ووفقنا بين الوطمع والياس eh kawai afana ya dakatar da mu tsakanin yana ganin kamar zai kwadaitar da mu ya gaya mana kamar zai ɗebe mana haso ba zai faɗa ba وقال ya ce al'ina su الإناث kawai قبل insan الإنسان Ai, ana ɗeba haso ne kafin a ce an fara neman kyauta نعم. وعلمنا أنه ممن يرغب في الشكر ya kusan cewa yana daga cikin wanda yake kwaɗayi a cikin a kawo masa a shukumi kyauta yana son a yi masa alheri وترتشي في الحكم yana cikin wanda suke cin rashawa a hukunci وساء أبا مطوانا zai ba zai faɗi amsa ba sai mun masa alheri saboda haka wa sa'a a ba mu swana ya munana wato mai gidanmu wanda iba kunce mu wannan ɗabi'a tasa an nu'arra lilburma a ce baƙinsa sai sun biya kuɗi za a gaya musu wata fa'ida hakan sai ya ɓata wa shi wanda ya soke mu أو نخيب بالرغم ko kuma in ban ba da kuɗi ba a ce za a taɓar da mu a bisa turmuzi hanci sai ya zama hakan ba daɗi ba ne a gare shi فأحضر صاحب المنزل na gida أكل ba sai ya fita ya بيده.
kawo wata taguwa a yi idiya ba kakkarfa taguwa Babban wanda ta nufin sa'idiya da kuma riga jibba wanda aka saka a sa'idiya wa qala lahu kulluhuma halalan yace zo ka karɓi wannan halak ne a gare ka Wata- wala wala wala tarza a tarza yaki zibala kar ka tauye wa baki na ko da lagwani ko da lagwani kar ka ci za ka fa a gare su fa qala sai ko ya imautu da godiya na cewa ashhadu annaha shinshinatun azamiya na tabbatar da wannan ɗabi'a ce irin ta banu mahzumi shinshina ɗabi'a ahzamiya wadda take ta banu mahzumi wa arihiyatu khatimiyya kuma ɗabi'a ce wadda za a dinga ta ta zuwa hatimu dahi mutum ne da ake son misali da shi a wajen karanci
ثم قابلنا بوجه sannan ya fuskance mu da fuska بشره يشف wanda sakin fuskar yana wato kafewa ونظرته ترف ya ni'imata tana wato tarifu tana nunkuwa وقال يا قومي ya ku mutane إن الليل قد جلوز ai dare ya riga ya yi gaggawa ya yi saurin zuwa والنؤاس قد استحوذ bacci ya riga ya sha kai فافزعوا إلى المركب ku gaggawa izuwa wajen kwanciya wa ta nemo rahatar zaƙi ku baci hutu na mai kwantawa يستشربوا nishaɗin نشاطا dangare iwaye ku samu samun nishaɗi wato Wato azu azu nishaɗin a nishaɗin.
tashe ku masu nishaɗi فتعوا ما أفسر sannan sai in gaya muku fassarar maganar nan ku kiyaye ويتساءل لكم المتعقين abin da yake mai wuya ya sauki gare ku to فاستسقوا saba kullum mara awo kowa iga dacewar abin da ya faɗa wata wasa da wasa ta karatu kowane ta da kai da matashin baccinsa فلما وصلت yayin da الأطفال idanu suka kama gyangyaɗi wa aka fata zifan bakin nan suka yi bacci wa Wata saba ba'ilan idan na na gaji fara ta yawo fara.
kan tabuwarsa ya hau ya tafi su su marsa hala ya tafi wara falaha ya kora ta وقال مخالفا haliban da ya لها faɗa a gare ta kaga ba amincewa da yake nan kullum abu ya zo karka yadda ta cewa sai an yi masa ya a baka yanzu yana cewa saruju ya na ku fasiri wahadi wahadi وعدلتي وعوبي وأسئدي أتاك تاج فاكي مرآها الندي فتنعمي حين إذن وتسعدي نعم
Saruja ya na'u, Saruja ya ke na'u ya ke taguwan nan fasiri ki tafi zuwa Saruja wa khidi ki gaggawa adalji ki tafiyar dare wa aubi ki tafiya ta rana shine aubi أو أسقي sannan kuma ki gaggawar tafiya ki wadda take mai karfi irin ta zaku حتى ترى خفاكي مرآها kafafanki sai sun taka wajen da yake wajen kiwo mai ni'ima tan amiki ni'imta ina ziyanin wa shafadi ki samu arziki نعم wa ta'amali an tutahimi za ki amince daga a ce kin samu kanki a cikin tuhuma mutum jidi da kuma a taimake ki ana iya cewa kuma an tutahimi da koma kasar tihama ko kuma na jabi ihim fihim har saure fadakin nuku a kgd gaskiya ta tafan sheki ya ke taguwa wajen hadi ki ƙara ƙoƙari jiddi ki ƙoƙari wajen hadi ki ƙara ƙoƙari fadakin nuku eh ta goyi su fanshe ki na'am ba a fi adima farfari farfadin ki yanke fatar jeji farfadi sai wani jejin wakatan Wakatani.
na shaki indal mauridi ki kuma wadatu bin nashahi da yayyafi indal mauridi idan mun je gurin da ruwa ya kwanta kan ki shaki take cikin ki na'am wala tuqi duna zaka al-maqdi kake kuskure wancanan kamar fa faqar halautu halfatul mujtahidi nayi wa a rantsuwa rantsuwa mai dagewa bi hurmatul baitul rafi'il ummadi da alfarmar ɗaki maɗaukaki wanda yake majingina innaki in ahlalta ni fi baladi in kika kai ni garin mu ke wannan taguwa halalta min ni bi mahallin waladi zaki zama masaukin ɗa a gare ni ala yace fa alimta annahu saruji na'am sai na gane abu zai saruji ne allazi allazi baba an ba'a wanda idan ya wato ya biya bukatarsa sai ya gudu in ba a sai ya gudu wai za mu na sa'a ya cika da ka'in sa'a sai ya kwarara wannan man balaja tabahu da yaumi yayin da hasken wuni na asuba ya yi haske wa habban nawam nawam masu bacci suka farka minan namu daga bacci a alamtu annan shahina ga shawun su ba na gaya musu cewa lokacin wato tsohon nan lokacin da asubatu bacci ya ya lullube su allaqahum albanat eh ya sake su saki albata saki batti na'am ya gudu ya basu waran kiwon na ga tofa ta ya hauta ruwa ya gudu fa akazahu ma qaduma ma adus abin da ya gabatar da abin da ya fara sai ya rike su wanda su ma daba minhu bima abusa sai zaman tuma abin da ya musu na kirki sun manta shi saboda wannan mummunan abin da ya aikata su man sha'abna fi kulli mash'abin sannan muka rarrabu a cikin dukkan mararraba wa zahamna ta ta kullu kawkan muka tafi karkashin dukkan tauraro tafsir mahmudi hazmi amin